بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتشنا جمعة hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 16 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiya a jiya mun tsaya daidai a jiya mun tsaya daidai aya ta 34 a cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab أيو زامتاشي سورة تتلاتن دبيا ميالاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات للي مسلمي مزاجيد مسلمي ماتي إمام الترمذي يفتد حديث أجكن سنن الناس لسندي إن قنتتشي حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات imamu tirmidhi ya fitar da hadisi a cikin sunan nasa da sanadi ingantacce hadisin ikrima daga ummu umara al-ansariya take cewa ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qalat sai ta ce da shi ma ara kullu shay'in illa lirrijal bana ganin komai daga cikin ababen da ke faruwa sai dai ga maza kawai imana qur'ani yakan ambaci mazaje ne mafi yawa ba a ambatan mata wa ma'aran nisa a yudkar na bishai ba na ganin ana ambatan mata da wani abu a cikin wahayin da ke sabga na alkur'ani mai girma sai wannan ayat ta sabga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah madaukakin sarki yace innal muslimina lalle musulmai mazaje wal muslimat da musulmai mataye wal mu'minin da masu imani mazaje wal mu'minat da masu imani mata kaga sai Allah ya ambace su gaba ɗaya jinsin guda biyu jinsin mazaje da jinsin mata sai ce wal qanitina wal qanitat da masu da'a daga cikin mazaje da masu kuma dimantacciyar da'a daga cikin mata was sadiqina was sadiqat da masu gaskiya daga cikin mazaje wasadiqat da masu gaskiya daga cikin mataye wasabirina wasabirat haka masu haƙuri daga cikin maza da masu haƙuri daga cikin mata wal khashi'ina wal khashi'at da masu nutsuwa a cikin mazaje wal khashi'at da masu nutsuwa a cikin mataye wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat da masu yin sadaka a cikin mazaje wal mutasaddiqat da kuma masu yin sadaka da kyauta daga cikin mataye was-sa'imin was-sa'imat haka masu yin azumi daga cikin maza was-sa'imati da masu yin azumi daga cikin mata wal hafizin furujahum wal hafizat da masu kiyaye farajin su daga cikin mazaje haka da masu kiyaye farajin su daga cikin mataye Allah ce wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat haka masu ambatan Allah su diyawa daga cikin maza da masu ambatan Allah su diyawa daga cikin mata a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadi na gafara ta musamman wa ajran azima da lada mai girma a wurin Allah madaukakin sarki idan muka biyo ayoyin nan gaba daya za mu ga sun fara ambatan mataki na farko shine matakin musulunci sannan bayan matakin musulunci sai mataki mafi ƙololuwa daga musulunci shine mataki na imani malamai suka ce idan kaga aya ta zo ko wani nassi ya zo ya haɗa musulunci da imani a wuri guda to ka san kowane daga cikinsu ma'anarsu daban ma'anan musulunci daban ma'anan imani daban musulunci yana kwatanta ayyuka na gabbai ko ayyuka na zahiri shi kuma imani yana bayyana ayyuka na cikin zuciya ayyuka na ɓoye amma idan aya ta zo ta ambaci ɗaya daga cikinsu ba ta ambaci ɗaya ba misali ta ambaci imani kawai ko ta ambaci musulunci kawai to kowannen cikinsu yana wakiltar ɗan uwan shi amma idan ta gaye su su biyu a wuri guda to kowane daga cikinsu yana cin gashin kanshi kenan musulunci mataki na farko ƙololuwar shi shine mataki na imani kenan bayan musulunci sannan bayan musulunci sai Allah ya ambaci bayan wai bayan musulunci da imani sai Allah ya ambaci alqanitina wal qanitat alqanitina sunne almuti'ina wal muti'at masu da'a daga cikin mazaje suna biya Allah da manzon shi haka masu da'a daga cikin mataye masu kwaikwayon masu kwaikwayon annabi suna yi ma Allah madaukakin sarki da'a ibn kathir yace al-qunut huwa at-ta'a fi sufi sukuni abinda ake cewa al-qunut ko al-qanut shine yin da'a a cikin nutsuwa shi yasa Allah ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi haka nuru Allah yake cewa wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in wa qumu lillahi qanitin ayuni duka masu bayyana ma'anan me ake cewa al-qanut a cikin me ake cewa bayanin abinda ake nihi da al-qanut haka gaskiya gaskiya shine niyya ta kwarai da kokarin bayyana magana ta gaskiya cikin maganganunka da ayyukanka saboda gaskiya ɗabi'a ce abin yabo mai kyau ga duk wanda ya sifanta da ita wanda kuma kishiyarta ita ce ƙarya ita kuma ƙarya ɗabi'a ce mai muni abin kyama ga duk wanda ya sifanta da wannan ɗabi'a hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace inna sidqa lalle ita gaskiya yahdi ila albir tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhair wa innal birra yahdi ila aljanna ita kuma ayyukan alkhairi suna shiryar da mutum zuwa gidan aljanna وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا mutum bai gushe ba yana yawan yin gaskiya cikin maganganun shi da ayyukansa har sai an rubuta shi a can wurin Allah cewa wannan mutum mai gaskiya ne wa innal kadhiba ita kuma ƙarya yahdi ila al fujur tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci da lalaci wa innal fujura yahdi ila an nar shi kuma fajirci yana kiran mutum ko yana shiryar da mutum zuwa ga wuta wa innar rajula lalle mutum ba zai gushe ba la yakdhib yana yawan ƙarya hatta yuktaba inda Allah kadhaba har sai an rubuta shi can a wurin Allah wa na makaryaci wa shakka babu kaga sifa ta gaskiya tana sa a amuntu da mutum a yarda da shi shi yasa ko cikin unguwa ko cikin ƴan uwa abukai ana tattaunawa game da wani sai a ce in dai wani ya faɗi hakan to gaskiya ne sau da an shaidu wani baya zancen maza a cikin zattutukan shi wani ku da an ce ina ka ji wani ne sai a ce nan inda ka ji wannan zancen to na rami ka binne shi wani ai ya shahara an san shi zancen shi babu gaskiya a cikin shi ko aikin shi Allah ya shi mai kare sannan Allah ya ambaci masu haƙuri daga cikin mazaji da masu haƙuri daga cikin matai ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa fasabru abinda ake ce ma haƙuri habsun nafsi anil jaza'i wat tasaqqut ka riƙe zuciyarka ka riƙe ranka daga nuna takura ko kuma nuna fishi ko aiwatar da abin da fishi ke gadarwa sannan ka kare harshenka ka riƙe shi daga kai kuka wurin mutane sannan ka kare gaɓaɓuwanka da dukkan aikin da dukkan aikata aikin da bai dace ba al-imam ahmad rahimahullahu yake cewa haƙuri ya zo a cikin alƙur'ani sama da wuri saba'in allah na ambata haƙuri a cikin alƙur'ani shi yasa a nurin Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin hadisi yazo a cikin sahih muslim an abi malik an abi malik al harith ibn al as al harith ibn asim al ash'ari radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam at-tahuru shatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتشي الطهور شطر الإيمان سأركي ربي نكو ينكي إيمان والحمد لله تملأ الميزان faɗa alhamdulillahi tana cika mizanin mutum wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani kuma faɗa subhanallahi da alhamdulillahi tamla'ani ma baina samawati wal ard suna cika abin da ke tsakankanin sama da ƙasa na lada da daraja wassalatu nur sallah haske ce wassadaqatu burhan ita kuma sadaka hujja ce da dalili wasabru diya haƙuri haske ne kaga wannan shine muhallin shahid a cikin wannan hadisin haƙuri haske ne wal qur'anu hujjatul laka wa alayk shi kuma al qur'ani hujja ce laka taka idan kai aikin alkhairi da shi kai biyayya da abin da ke ciki aw alayka ko ya zaman to hujja akan ka ka kangare mishi baka aiki da abin da ake da ke cikin shi ba adabi yace kullun nasu yaghdu kullun nasu yaghdu dukkan mutane sukan yi sammako faba'i'un nafsahu daga cikinsu akwai wanda zai sayar da kanshi wa mu'tiquha da wanda zai yanta kanshi aw mubiquha ko kuma ya halakar da kanshi Allah ya ce wal khashi'ina wal khashi'at sannan Allah ya bi masu sifa ta al khushu wanda al khushu shine al inkhifad wa dhull wa sukun shine kankantar da kai a wurin Allah da tattare da nutsuwa Allah maɗaukin sarki yake cewa wa khash'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa wanda ke nuna kin al-khushu shine nutsuwa tare da samun sukuni da mai da kai ba kowa ba a wurin Allah maɗaukakin sarki Imam Junayd yake cewa al-khushu'u tadhallulul qulubi li'allamil ghuyub abinda ake ce ma nutsuwa alkhushu shine kankantar da zukata zuwa ga wanda ke masanin gaibi ne shine Allah madaukakin sarki shi yasa Allah wani wuri yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq haka yazo a cikin al-mu'jam na Imam at-Tabarani bi isnadin sahih da sanadi ingantacce an Abi Darda daga Abi Darda Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذا الله سيرا دا من الله سبت أغريش يتشي أول شيء يرفع من هذه من هذه الأمة الخشوع farkon abin da za a fara ɗokewa cin wannan al'umma tawa shine nutsuwa tattare da su sannan Allah ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu yin sadaka cikin mazaje haka masu yin sadaka cikin mataye wanda sadaka shine yin ihsani da kyautatawa zuwa ga mabukata masu karamin abin hannu ko ko masu karamin aikin da ba zai wadace su ba cikin abin da suke nema na rayuwarsu cin su shan su rayuwarsu ta yau da gobe watakila wutar gidansu da ruwan gidansu da kudin da zai iya biya mai 'ya'yan shi makaranta to aikin da yake yi ba zai iya wadatar da shi ba abin da ya kamata ya ciyar da kanshi ko ya gudanar da rayuwar shi yadda ya kamata to irin wannan sai ai ihsani gare shi ta hanyar yi mushi sadaka da kyautata mishi ko ku wanda baya da aiki yana neman aiki baya da aikin da zai bale ya tallafa ma kansa da rayuwarsa to irin shi shi ma za a ciyar da shi a taimake shi a rayuwar shi wanda ciyarwa tana da falalan gaske kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira allah ya rada shi annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal manzo allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yinin da bayu za su wayi gari a cikin shi illa malakani yanzila sai an samu mala'iku guda biyu da za su sabko a cikin wannan yini yaqulu ahaduhuma dayan su yana cewa allahumma a'ti munfiqan khalafa ya allah duk mai ciyarwa kamai mishi mai da mishi dukiyar shi sanya alkhairi cikin abin da yake ciyarwa wa yaqulu al-akhar dayan sai ya ce allahumma a'ti mumsikan talafa ya allah duk wanda ke rike dukiya baya ciyar da tafi sabilillah ka sa shi ya tabe kar ka sa ya ci gaba cikin dukiyar shi a ga wannan kada ya isha abin firgici da razani ga wanda suke rike dukiya ba su ciyar da ita fi sabilillah haka Allah sanne ce was-sa'imuna was-sa'imat da masu azumi cikin mazaje da masu azumi cikin mata ko shakka babu ibada ta azumi ibada ce mai girman gaske wanda kowane aiki Allah madaukakin sarki da yake ji a cikin hadisul qudusi dukkan aikin dan adam nashi da aikin da ya aikata nashi ne yana da sakamako sanannu da za a bashi akan wannan aikin Allah ce sai dai azumi na wani ni zan saka ma mai yin azumi yanan ibada ta azumi ibada ce mai girma da ake cin ake son musulmi su fanta da wannan ibada rikan azumi na nafila bayan na farilla ka kyautata na farilla irin azumin watan ramadan sannan ka dinga yin azumin ayyamul bid kwanakai uku bayan haske na wata sannan kuma ka rika yin azumin litinin da azumin alhamis wanda duk sun tabbata annabi na yi ko ka rika yin azumin annabi dawud idan kana da karfin yin haka ka sha ruwa yau gobe ka yi jibi ka sha ruwa gata ka shi ne azumin annabi dawud hadisi ya zo a cikin bukhari hadisin sahal radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle a aljanna akwai wata kofar da ake ce mata ar-rayyan sunan kofar rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun masu azumi za su shiga a wannan kofar yawmal qiyama a gobe qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum wasu masu azumi ba za shi shiga ta wannan kofar ba yuqalu aina as-sa'imun za a ce ina masu azumi gobe kiyama yaqumuna sai su taso gaba daya la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wani ɗaya daga cikin wanda ba su azumi da zai shiga ta wannan kofa sai masu azumi fa idza dakhalu idan masu azumi suka shiga ta wannan kofa ukhliqa sai a kulle wannan kofa falam yadkhul minhu ahadun babu ɗaya daga cikin mutanen da zai shiga ta wannan kofa a wannan nuna falala da kuma dokaka ta masu azumi sai Allah ce wal hafizina furujahum wal hafiza da masu kare farjin su daga cikin ƴaƴa maza da masu kuma kare farjin su daga cikin ƴaƴa maza ba sa zakke mu alfahsha ba za su je su aikata mummunan aiki da farjin su irin abin da Allah ya haramta musu su aikata idan ka lura kafin Allah ya yi batan kiyaye farji sai da Allah ya yi batan azumi saboda shi azumi zai iya kasance ma mutum lizzami da zai iya karya mai sha'awa da za ta iya sa ya dinga sha'awar yin saduwa ko abin da ke kama da haka sannan Allah daga baya ya ambaci kiyaye farshi tsakankanin maza da mata sau da shi azumi na daga cin babban falalashi yakan taimaka ma mutum wurin ya karya mai sha'awa ya hana mishi ya ji yana yawan bukatar saduwa ko abin da ke kama da haka kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin mas'ud yake cewa kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qala yace man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da damar yayi aure ya mallaki abin da zai iya yin aure da shi na dukiya da zai iya ba da sadaki kuma ya iya rike matar da ya auro kuma zai iya biya mata bukata irin ta aya mace falyatazawwaj to yayi aure فإنه أغض للبصر سبو ده شي أوري شيني مفي سري غنم متن دغ أبكا واتشين أبن ده بيداتيو زي في دك دغ تشين أبا بند زاس يكاري مكا غنم كسرية مكا شعاو وأحسن للفرج وما شيني مفي أبن ده فكتنغن شي فرج متن بزي أبكا أتشين زنبا ومن لم يستطيع وند بزي إيين هكبا بيملكي كدن أوري با koko in yayi auren ma ba zai iya rike matar ba ta fuskar ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da wurin zama ko ko ba zai iya biya mata bukata ba ta aya mace ta hanyar saduwa fa alaihi bisau to wannan wajibi ne ya dinga yin azumi ko ko ya dinga yin azumi saboda azumi fa innahu lahu wija azumi zai Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah kwararre ne game da duk abin da suke aikatawa wa qul lil mu'minat ce ma ƴaƴa mata su ma yaghdudna min absarihinna su kare gannansu daga kallon abin da bai dace su kalla ba wa yahfazna furujahunna sannan su kare farjinsu daga barin sana haka hadisi ya zo a cikin sunan abi dawud da ibn majah da sanadi hasan an hakim an abihi qala ce qultu ya rasulullah na ce ya ma'aikin Allah auratuna ma na'ti minha wa ma nadha al'auran mu wai menene ya dace mu da ita ko me ya dace kan mu da ita wane ne ya kamata ya ga al'auran mu wane ne ya kamata kar ya ga al'auran qala sai annabi yace ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminu kiyayi al'auraka kar ka bari kowa ya gani sai fa matarka ko kuma ku yanga ka bi ma'ana baiwarka qala sai yace qultu ya rasulullah ya ma'aikin Allah idza kana alqawmu ba'dhum fi ba'd idan ya kasance mutane ne a wuri guda cakuda sun dade a wuri guda yaya za su su kare ganin farlojin su tsakankanin su qala sai annabi ya ce mishi in istata'ta alla yara alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha idan ka iya gwalgwado ka tsare ta yadda wani ba zai ga farjin ka ba to kai kokarin tsarewa tsakankanin kuma kowane ga farjin قال يتي قلت يا رسول الله سنتي يا مايكين الله إذا كان أحدنا خاليا idan ko ya kasance ni kaɗai ne a wuri shin wai zan iya yin tsarara ko in bayyana farjina sai annabi ya ce da shi Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas eh Allah shine mafi dacewa a ji kumme shi sama da mutane ko da kai kaɗai ne babu kowa a wurinka kiyaye farjin ka kare al'auranka a wannan hadisi yana nuna mana kiyaye farji daga barin gani kiyaye farji gani ma bale a taba kar ka bari dan uwanka ya ga farjinka shi ke nuna fuskar wanda za su je wurin wanka kaga sun yi tsarara suna fada suna wanka da tijau masu manyan shekaru shi ne mutane ke cewa galibi na kusa da ruwa ba sa da kunya so da tsarara suke yi gaban kowa daga babban mutum babban dattijo tsarara aihuwa uwarsa yana wanka a cikin ruwa kai ka ce ruwa sun ba shi uzuri da hanzarin ya yi tsarara shiga yi wanka Allah ke shi mai kare sai Allah ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakira haka masu ambatan Allah su da dama daga cikin mazaje da masu ambatan Allah su da dama daga cikin mataye ibnu jarir at-tabari yake cewa والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات أبنه دا الذاكرات والذاكرون الله كثيرا والذاكرات سوني ما سأنبتا ألا سودداما دا زكا تنسو sannan kuma suna ambatan Allah da zuciyoyinsu sannan suna ambatan Allah da gaban jikinsu mazajensu da matansu shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila hadisi ya zo a cikin sunan na abi dawud da nasa'i da ibn majah an abi sa'id wa abi huraira qala suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba min adh-dhakirin wadh-dhakirat annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan mutum ya tashi iyalin shi da daddare suka yi sallah tare ko suka yi sallah raka'a biyu tare to za a rubuta su daga cikin masu ambatan Allah da yawa mazaje kuma daga cikin masu ambatan Allah da yawa daga cikin mataye ashe kaga sirrin ka zama zakiru shine ka ringa kiyamul layli kana ta da iyalinka duk mutumin da ke kiyamul layli har ma ya tada iyalin shi tare da shi su yi qiyamul layli wannan annabi ya ce za a rubuta su cikin zakirai a shi kaga azzakiru na hakika shine mai qiyamul layli yana tada iyalin shi ba lalle bane baka san zakiru kana hauka ga hanya kana dauke da wawa keken tabzi kana la ilaha illallah cikin mutane kowa ya ganka abun waiwaye ne abun kallo ne wannan bai nuna cewa kai zakiru ne kuma bai nuna cewa kai dan Allah kake Allah kaɗai san abin da ke zukatanka ina fatan mun gane kenan zakiru ba lalle sai kai haka ba ko ka ga mutum da datti da dauda ya bar kanshi ba sukuni ba wanka yana ta zikiri gaban mutane da tabzi a hannun shi wannan bai nuna cewa ba zai iya tabbatar da cewa kai zakirin kai zakirin bane bisa ga hakika balle ma ya kasance zikirin da kake yi irin zikirin da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi hadisi ya zo a cikin muslim daga abu huraira yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tafiya a cikin garin makka famarra ala jabalin yuqalu lahu jumdan sai ya biyo ta kan wani dutse wanda wannan dutsen ana ce mishi jumdan faqala siru sai annabi ya ce da su ku tafi hadha jumdan gafa dutsen jumdan sabaqal mufarridun ya tsere ma almufarriduna qalu wa mal mufarridun suka ce ma annabi to su wane ne almufarridun annabi ya ce musu almufarriduna sune azzakiruna allaha kaseeran wadh-dhakirat masu ambatan Allah su da dama daga cikin maza sannan masu ambatan Allah su da dama daga cikin mata Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfira Allah ya musu tanadi na gafara wa ajran azima da lada mai girma sai Allah ya ce وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai dace ba bai kamata ba ga mumini namiji wala mu'minatin ko mumuna mace idan qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da mace suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum da khiyaratu min amrihim ya kasance su ma suna da zabi a cikin al'amuransu al'amarin Allah da na manzan shi shi ake gabatarwa akan al'amarin kowa da kowa ba za ka gabatar da ra'ayinka ba ko ra'ayin waninka akan ra'ayin Allah maɗaukakin sarki da manzan shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam imam al-qurtubi rahimahullahu yake cewa lafdu ma kana wa ma yanbaghi wa nahwuhuma ma'anaha al-hadru al-hadar wal man'u yace lafazi na ma kana bai kamata ba bai kasance ba wa ma yambari da bai kamata ba ko bai dace ba da ire-irensu dukansu suna fa'idar da hani ko kuma jan kunne kenan bai kamata ba ga mumuni duk wanda ya imani da Allah da manzon shi da ranar karshe ko mumuna mace a ce Allah da annabi su ce ayi kaza ya ce shi yana da wani ra'ayi sabanin na Allah da manzon shi shi yasa Allah a wani rake cewa la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi kada ku shiga gaban kar ku shiga gaban Allah da manzon shi kar ku gabaci Allah da manzon shi cikin wani aiki ko ra'ayi ku tsaya a inda Allah ya tsayar da ku ku tsaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsayar da ku wa man ya'si Allah duk wanda ya saba ma Allah ya kangare masa yake masa biyayya wa rasulahu kuma ya kangare ma manzon Allah ya ke masa da'a da biyayya faqad dalla dalalan mubina to haqiqan ya bata bata mabayyana kamar yadda Allah ke cewa ne ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لأن الله يكي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأن آيوين ديك سنة فائدة تد وجبتم بين الله دمزو دوجبتم كن سابا مسيين دسكتي أيكو كأي حديث يازو أتكم بخاري دا مسلم daga Anas anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza lakinni as'ana aw lakinni asumu ana asumu wa afṭir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni annabi yace me yasa musu mutane ne har suke fadan kaza da kaza to ku sani ni fa ina salla kuma ina ina kwana a usalli wa ana nukan yi salla sannan in yi barci wa asumu wa aftir ina yin azumi wani lokaci in aje in huta wa atazawwaju nisa nukan auru mata famar rahiba an sunnati duk wanda ya kauda kai ya bar sunnata fa laysa minni baya tare da wasu mutane da suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambaya yaya mu'amalar annabi take a cikin gida sun san sun riga sun san mu'amalar sa a waje yanzu suke sa can a cikin gida me yake aka ce musu ai annabi yakan yi sallah yakan yi barci yana yin azumi yakan futa kaza da kaza ka saka ba su labarin abinda annabi ke cikin gida sai gudan ya ce a ai shi annabi ne ko suka ce ai wannan annabi kuma Allah ya riga ya gafarta masa abin da yayi in yayin kuma Allah ya gafarta masa abin da zai yi nan gaba in yayi ina mu ina annabi gudan ya ce daga yau babu hutu ba zan ƙara barci da daddare qiyamul layli ya zuwa ƙarshen rayuwa gudan ya ce ni kuma na ƙare a wayi gari a ga ina ci ina sha azumi har abada wannan ya ce a ai mata ne ke shagaltar da kai dole ka shekare musu abincin dare ko na rana ko abincin rayuwa na yanke haraka aure bauta Allah kawai sai annabi zo yi hudu ba kan mumbari ya ce mai ya samu wasu mutane bai ambaci sunan su dan su karɓa su suke faɗa kaza da kaza to ku sani ni kan yi sallah kuma in kwanta in huta annabi kan kwanta farkon dare ya huta karshe ya tashi sallah kuma yakan yi azumi a wasu ranakun wasu ranakun kuma ya huta ya aje azumi kuma yakan auri mata annabi ya ce duk wanda ya kawar da kai daga barin sunnata baya tare da kenan duk wanda ke saba mu annabi baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so da ku shine ku yi biyayya ga Allah da manzon shi kenan Allah ya ce wa idh taqulu lil ladina wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إذ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه تنياين دكك تشيما ونن وند ألا يمس نئما شين زيت ألا يمس نئما تمسلم دابا مسلم بني يا مسلم وأنعمت عليه sannan kai ma annabi tuna ni'imar da kan masa yadda kake tuna abin da kake faɗa ma wannan wanda Allah ya masa ni'ima ta musulunci sannan kai ma kai masa ni'ima ta yanta shi daga kangi na bauta da bawa ne ka yanta shi ka bashi yanci shi kake da ce kake ce da shi amsik alayka zawjak kai dai rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika kuma kai annabi kana boye wani abu a cikin zuciyarka mallahu mubdihi irin abinda Allah sai ya bayyana shi wa takhsha nas kana jin tsoron mutane ya kai wannan annabi wallahu ahqqu an takhshahu Allah shine mafi cancanta ka ji tsoron shi wannan aya ta sauko ne akan zaid kuma tana magana ne lokaci guda akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sababin wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zaid bawon shi sai ya yanta shi bayan ya musulunta ga ni'ima ta musulunci ga ni'ima ta diyauci ya fita daga kankin bauta al'adar da aka saba a jahiliya kamar yadda muka ji farkon sura ya shelanta mu al'umma cewa zaid ɗana ne har aka daina kiran zaidu da sunan babansa ana cewa zaidu dan muhammad to zaid yana aure da zainab sai bayan sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tare da zainab kusan shekara ko abin da ke gaba da haka sai saɓani ya shiga tsakankaninsu sai ya kawo ƙaranta wurin manzan Allah saboda ‘yar uwa annabi ce sai annabi yake ce mishi amsika alaika zautaka kai dai rike matakka bi ma'ana yi haƙuri rike matakka wattaqillaha ka ji tsoron Allah cikin matakka wa tukhfi fi nafsika annabi kana boye wani abu cikin ranka menene abinda annabi ke boyewa Allah ya riga ya ba annabi labarin cewa Zaid zai saki matar shi kuma annabi zai auranta kuma ga Zaid ya kawo karan matar shi wurin manzon Allah sai annabi ke ce mishi ka ji tsoron Allah ka rike matakka Allah ya riga ya bashi labarin Zaid zai sake ta kuma karshe kai zaka aure kuma Allah da kanshi zai dawo auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Zainab kin ina fata an gane yana shine abinda annabi yake jin yauni kasancewa kai ka a aibata shi a garin Makka a ce gashi yau ya aure matar dan shi da yayi tabanne da shi shi yasa tun farko Allah ya rusa wannan al'ada mai da dan wani naka Allah ya ce babu shi kowane da a kire shi da sunan baban shi ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan iyayensu da suka haife su wannan shine adalci a wurin Allah Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Anas yake cewa anna hadhihi al-aya lalle wannan aya wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi fadar Allah kana boyewa a cikin zuciyarka abinda Allah zai bayyana nazalat fi sha'an Zainab bint Jahsh wa Zaid bin Haritha ta sabbo ne a cikin sha'anin Zainab bint Jahsh da kuma Zaid ibn Haritha hakikan Allah ya riga ya zartar a cikin zartarwar shi da kaddarar shi cewa auren Zaid da shi da zainab zai kare ƙarshe zaid zai saki zainab allah ya rada su gaba ɗaya sannan bayan ya sake su allah sai ya ɗaura auren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da zainab shi yasa na daga cikin abin da zainab take gorata ma matayen annabi sai ta ce da su ni fa allah ya ɗaura aure na da manzon allah saɓanin ku ku kuma iyayenku suka ɗaura aure da ku da manzon allah hadisi ya tabbata daga sa'ad duka rijalin shi rijali ne ingantattu daga anas yake cewa nazalat fi zainab binti jahsh wannan aya ta sabka ne akan zainab bint jahsh falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha lokacin da zaid ya gama sakin zainab auren su ya kare zawwajnakaha sai muka aura maka zainab muka aura ma zainab kenan aka auren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai qala yace fa kanat tafkharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam taqul zainab ta kasance tana alfahari akan matayen manzon Allah tana cewa zawwaja kunna ahli kunna ai ku ahalunku iyallanku iyayenku su suka aurar da ku a wurin manzon Allah wa fi riwaya a cikin wata riwaya tana cewa da su zawwaja kunna ahali kunna ai iyayenku su suka aurar da ku da manzon Allah wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat ni kuma Allah ne aure dauraina da annabi daga saman sammai guda bakwai idan ta tashi gora musu ai Aisha ma tana da nata Aisha idan ta tashi gora mata annabi sai ta ce babu wata mata da annabi ya aura budurwa sai ni kaɗai dukan ku zabaru aka aure ita kuma idan ta ta sai ta ce dukan ku iyayen ku suka aurar da korin manzon Allah ni kuma Allah ya daura aure na da annabi a saman sammai guda bakwai Allah shi kansu gaba ɗaya gafarta musu wannan asalin hadisin har yau akwai shi a cikin sahih bukhari zainab idan ta kasance tana son ta yi wasa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wasu lokuta sai ta ce da shi aini Allah ya ɗaura aure na da kai daga saman al'arshin shi kuma ko shakka babu haka nan ne Allah shi ya ɗaura auren zainab da manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam hadisi ya zo a cikin muslim da musnad na imam ahmad daga anas kala yake cewa lamman qadat iddatu zainab lokacin da zainab ta ida al'ada ta gama bayan zaid kenan ya sake ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace da Zaid bin Haritha yace ma Zaid mijinta wanda ya sake ta ma ajidu ahadan amanu indi wa awthaqu fi nafsi min ban ga wani mutum ba da nahi amuntuwa da shi na ya samun lamanci akan shi sama da kai i'ti Zainab fakhtubaha li je wurin Zainab ka tambaya min aurenta Zaid da ya sake ta ta gama idda shi annabi ya tura ya tambaye mashi auren zainab wanda ya nuna halaccin haka ba matsala ba ce tun daga shi annabi ya yi in hakan ya samu ka iya tura kuna abokinka da ya sake ba ta shi ya tambaya maka ita kasan hakan ba zai gadar da fitina da tashin hankali ba sai ka tura shi kana da dama haka ya halatta na fatan mun gane ban kasan abin zai iya gadar da fitina saboda kuma sashen da ke da kishi kamar mata ko ya saki mace baya sai ga wani ya rabe ta in ya ji maza aurenta zai shiga cikin damuwa da tashin hankali tare da shi ba zai dawo da ita to in irin wannan ne ka karkashe ka shiga wannan hanya a samu matsala tsakanin ka da shi ina fata an gane amma in ba zai gadar da matsala ba mutum ne waye sai yana gane komi da komi wannan ma yana iya baka labari ya ce wallahi macen na tsakanina da ita kaddara ce Allah ya kaddara ta rabu amma mutum ne kirkici zaka iya aurenta ana samun mutane daga cikin haka in ire-iren su ne kana ya ce tushe ka tambaye mana auren kuma kaga a cikin wannan hadisi akwai halaccin ka tura abokinka ko dan gidanka ko yaranka ya tambaya maka auren wanci ina fatan mun gane ya tura zaid bin bin haritha tambaya aurenta annabi ya ce ban samu wani mutum da na aminta da shi ba nake da tabbacin aminci da shi sama da kai dan haka ka je wurin zainab ka tambaya mana aurenta qala sai zaid ya ce fantalaqa zaid ya fa'ataha wa hiya tukhammiru ajinaha sai iske ta tana kwaba fulawa tana kwaba gari da za ta yi bureti falamma ra'aituha zai dai ce lokacin da na ganta azumat fi sadri sai ta yi girma a cikin zuciyata sai ta mini kurshi ta mini haiba na ji tsoronta falam astati an anzura ilaiha yace sai na kasa in kalle ta mai ido hudu حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها yace sai ta muni ƙurjini ta muni yauni na kasa in kalle ta saboda na san annabi ya ambace ta yana santa da aure fa wallaitu ha zahabi da na je wurin ta sai na ba ta baya wa na kastu ala aqibayya na ba na ba diddige na baya na juya na farkallanta wa qultu sai na ce da ita ya zainab abshiri yake zainab albishirinki inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruki bisani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan ki yana tambaya aurenki qalat sai tace ma ana bisani'atin shay'an hatta uamiru rabbi tace ni kan bazan yi komai ba yanzu bazan ba ku amsa komai ba har sai na je na roki ubangina na istikhara an ga abin ya dace ko kuma bai dace sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda yace za a rama manzo Allah ya ce sai istikhara ka san dai ba abu ga na mata ba wanda kuma mata haka sake tabi'a su ci haka dole su nuna maka isa dole su nuna maka cika ko da ko ba su cika ba a wannan lokacin tace ni yanzu ba zan baka amsa ba sai ka ce na istikhara in roki Allah in gani abin yaya sannan daga ba ta ba ku amsa zai da yace faqamat ila masjidi sai ta tashi ta shiga inda take sallah wa nazala alquran sai alquran ya sabko falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka lokacin da auren ta ya kare da ita da zaid zawwajnaka sai muka kulla maka aure da ita Allah da kanshi subhanahu wataala ya daura auren zaid ya daura auren zainab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da annabi ko ya tare da zainab Allah ya rada su gaba Allah ya rada ita ya wayi gari sai walima ya ciyar da mutane nama da kuma biredi wanda haka ake so ga duk wanda Allah ya ma ni'ima aure to yayi walima ya yi yanka wani abu ko ya ciyar da mutane wani abu domin nuna murna da farin ciki da wannan ni'ima da Allah ya bashi ta aure shi yasa an wuri annabi ke cewa awlim wa raw bishat yi walima ko da da dan akuya ne ko abin da ke kama da sannan Allah ce likai la yakuna alal mu'minina haraj fi azwaj adiyaihim idza qadaw minhunna watar Allah yayi haka ne tsakanin annabi da Zainab kuma Allah ya faru haka ne tsakanin annabi Zainab arme ya faru likai la yakuna alal mu'minina haraj dan kar ya kasance akwai damuwa da cutarwa akan masu imani fi azwaj adiyaihim cikin auren matan wanda suka yi tabanni da su yayin da suka sake su kenan kar su samu damuwa ga annabi ya armi matar zaid da ya saka wanda zaid annabi ya tabanni da shi a matsayin da sai da Allah ya rusa wannan al'ada kenan ba laifi bane ba kar ku samu kunci ko damuwa duk wanda ya tashi auren mata wanda ya tabanni da shi bayan ya sake shi kar ya samu damuwa ya aure ta bata kwatta gama idda to ya je ya aure ta idza qadaw minhunna watara idan suka gama rayuwar auren su ya riga ya sake ta sai Allah ce wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah madaukakin sarki al'amari ne wanda yake zartacce wanda zai faru ma kana alan nabiyyi min haraj bai kamata ba akan annabi ya samu kunci ko damuwa fi ma faradallahu lahu a cikin abin da Allah ya halatta masa babu damuwa babu kunci a gare ka manzon Allah dan ka arma mata zait wanda kai tabanni da shi ka mai da shi a matsayin ɗanaka babu laifi a kanka babu damuwa ko takura tunda Allah ya halasta maka yin haka sunnatullahi fil ladina khalu min qabl haka sunna Allah take ga duk wanda suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana amrullahi qadaran maqdura lalle al'amarin Allah madaukakin sarki qadaran abin ne zartacce maqduran abin zartarwa sai Allah ya ce الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله يتشي الذين يبلغون رسالات الله lalle waɗannan da suke isar da saƙon Allah manzanci na Allah da wahayin Allah da ya bayar a kan manzannin shi su isar da shi wa ya shaunahu kuma ba su jin tsoron kowa sai shi wa ya shaunahu suna jin tsoron shi wa la ya shauna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah wa kafa billahi hasiba lalle Allah ya isa idan ya kasance shine wanda zai kare ka ya amintar da kai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum da dai annabi bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku ba zaidu da annabi da a cewa dan shi ne ta hanyar tabanni zaidu ba dan annabi bane ba zaidu da babansa daban shi yasa Allah ya ce annabi bai kasance baban ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai kawai shi manzo ne na Allah wa khataman nabiyina kuma shine cikamakin annaba wanda babu wani annabi bayan shi wa kana Allah bi kulli shay'in alima lalle Allah game da dukkan komi yana da cikakken sani masani a wannan aya kaga Allah madaukakin sarki ya yabi masu isar da sakon shi idan ya ba su bi ma'ana manzanni karan farko sannan bayan manzanni da duk wasu wanda suka biyo hanya ta manzanni wurin isar da da'awar ubangiji kiran mutane zuwa ga alheri ai hana su zuwa ga aikata mummuna kuma ya kasance ba su jin tsoron kowa sai Allah zargin mai zargi bai hana su su isar da sakon Allah yaban mai yabo bai hana abin ya kuranta su su yi abin da ba su saba yi ba suna nan zargin mai zargi ko yaban mai yabo ba zai tasiri cin abin da suke yi ba kuma Allah ya ishe su abin mai ba da kariya sai kuma abu na biyu Allah yana nuna annabi Muhammad ba baban kowa bane daga cikin mazajen ba baban Zaid bane ba Zaid bawan shine da ya yanta ya mushi ni'ima ta yantarwa ya fitar da shi daga kangi na bauta kuma annabi Muhammad ba kowa bane face manzo ne na Allah ɗaya ne daga cikin manzanni na Allah wanda Allah ya fifita shi akan dukkanin manzanni sannan kuma cikamakin annabawa bi ma'ana daga shi babu me babu wani annabi Allah da ya ce cikamakin annabawa yana nuna kenan in dai shine ƙarshen annabawa to a rasa manzo shine min babu aula saboda manzo ya yi annabi dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne masu kuma annabi daga shi babu wani annabi bayan shi ina fatan mun gane ba wani annabi ko manzo da zai zo da wani sako sabo ko shari'a sabuwa daga Allah sai zawo annabi Isa wanda ɗaya ce daga cikin alamu na tashin alkiyama nan za mu dakata Allah ya dace da mu abin nan faɗa daidai Allah ya ba mu da shi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi